إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الصبر أشرين دا قوة ربيع الأول شكرا تدبو لدريه إلى أربعين دا أكبا هجرة الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na bakwai cikin jerin darussa da kati littafin Kitabus Sunna wallafar al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi wanda ya rasu ne a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi na a sunna ɗaya ne daga cikin muhimman littafai wajen bayani akan aƙidar musulman farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da sauran ainihin tabi'ai da bayin Allah na gari Allah ya saka mashi alkhairi al-imamu ibn abi asim yace bab dhikru qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallama taraktukum ala ala mithl al-bayda wa tahdhiruhu iyyahum an yughayyiru amma tarakahum alayhi وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعد yace wannan gaba za a ambaci fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace taraktukum ala mithlil bayda na barku akan hanya kwatankwacin wato hanya ko take farakar wa tahriruhu iyyahu da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan sahabbai an yi gayyaru cewa kar su sake su canza amma ya turkuhum alaihi kar su sake su canza su bar abin da ya bar su akai wa amruhu bi sunnatihi da bayani akan umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan cewa lalle abu sunnarsa wa sunnatul khulafa'ir rashidina ba'da da bayani akan umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan cewa abu sunnar halifofinsa na bayan shi masu yatar da mutane قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمي قال حدثنا ابراهيم ابن سليمان الافطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم علينا فقال ايم الله لتركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء الامام ابن ابي عاصم يكربو wannan riwaya daga malam Hisham dan Ammar malamin su Bukhari ne wannan da su al-Imam Abu Dawud sunansa Abul Walid Hisham ibn Ammar as-Sulami mutumin garin Dimashq ne malami ne mahadacin Al-Qur'ani mai kanta da Al-Qur'ani alƙali malamin Juma'a limamin Juma'a rasuwarsa shekara ta 245 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗan maganganu kaɗan a kansa wajen riwaya malamai suna suna ainihin yin suna ɗan ƙin wasu abubuwa game da riwayarsa daga ciki akwai kasancewar shi yana ansan kuɗi kafin ya bada hadisi zai kirga hadisin da zai baka ce ka biya ɗalibin imamu malik ne Allah ya gafarta mushi Allah ya mai rahama yake cewa daga muhammad ibn isa ibn sami' muhammad ibn isa ibn sami' abul qasim kenan wanda ya rasu a shekara ta 206 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi a cikin sunan ta Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Majah shi kuma yace daga Ibrahim ibn ibn Sulaiman al-Afqas shi ma mutumin Dimashq ne an al-Walid ibn Abdurrahman al-Jurashi Walid ibn Abdurrahman al-Jurashi yana da hadisi a cikin Muslim da al-Kutub al-Arba'a mutumin garin Shams ne duka waɗannan mutanen ƙasar Sham ne isnadin nan na Shamawa ne an Jubair ibn Nufayl an Abi Darda Sayyidina Abu Darda radiyallahu anhu yace kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito wajen mu fa qala sai yace aymullahi na rantse muku da Allah la atrukannakum ala mislil bayda zan bakku akan wata hanya ce farasal mai haske lailiha kanahariha sawa dare da rana duka iri ɗaya ne ba ta da bambanci daranta da rana saboda haskenta kuma da muka ambata wannan isnadi ne sahihul lighairi saboda Hisham dan Ammar akwai maganganu a kansa malamai suna cewa kamar yadda Zahabi ya kawo a cikin Al-Kashi yake saduqun mukthirun lahu ma yunkar yana da ababan da ake kinsa amma za a ji mutaba'at gare shi al-imam ibn majah ya fitar da wannan riwaya a cikin muqaddima ta ta ainihin wato sunan dinsa qala abu darda sadaqa Allah wa rasuluhu yace Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi gaskiya faqad tarakana ala mithlil bayda ya ban mu akan hanya farasal kama al-bayda wato asalin abin da yake cewa al-bayd al-bayda shine fari haske irin hasken farin wata wanda ba shi da zafin cutarwa ba irin hasken rana ba haske ne wanda yake mai daɗi haske ne mai kyau haske ne mai ni'ima haske ne mai sanyi a cikinsa a wata riwaya wanda shine mafi shahara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne al-mahajjatul bayda taraktukum ala al-mahajja al-bayda al-mahajja asali daga al-hujja wannan mimun ce za'ida in aka ce alhujja shine at-tariqul jadda hanya mai kakkiya wadda an san inda ta fuskanta kuma ana ganin ta bata da matsala kaga koda kana kan abun hawa ne irin tafiya da zaka yi da irin natsuwa da zaka ji akan hanya mai kyau mai lafiya bai yi kama da hanya mai muni ba sawa'un munin nan ramuka ne da kwazazzabai ko kwana-kwana ko ko munin nan tsammanin barayi ne da ƴan fashi da masu sace mutane duk wannan kaga zai baka rashin natsuwa akan hanya to wannan shine kwatancin hanyoyi na bid'a hanyoyi munana kwatancin hanyoyi ko hanya kuma kwaya daya ta sunna ita ce hanya wacce take a miƙaƙƙiya lafiyayya a Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawarin zai bar musulmai akan hanya mai kyau kuma ya cika wannan alƙawari nashi kamar yadda Sayyidina Abu Darda ya faɗa radiyallahu anhu wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulih مالك يسكت حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح أن ضمرة بن حبيب حدثه أن عبد الرحمن بن عمرو حدثه أنه سمع الإرباد بن سارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك مالا ابن أبي عاصم يتي دقى محمد ابن عوف ibnu sufyan kenan abba'i wanda al-imamu abu dawud ya fitar da hadisin sa daga cikin ashabul kutubus sita sai kuma nasa'i amma a cikin abin nan ɗinsa a cikin wanda ga cikin tabbasa shine ashratul nisa sai yace shi kuma daga abu salih abu salih shine abdul gaffar ibnu dawud al-harrani shine abu salih kenan shi kuma daga muawiyah ibn salih yace anna damra ibnu habib ibnu suhaib abu utba al-ashami ya haddasa ya bashi hadisi an abdurrahman ibn amr yani sulami ke haddasa ya bashi hadisi an al-irbad ibn sariya yaqulu al-irbad ibn sariya mun ji hadisin nan a baya shine dai malai mai tashi takaitaccen lafazi irbad ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce laqad taraktukum ala mithli al-bayda na barku akan hanya farasal lailiha ka nahariha ba bambanci tsakanin dare da wuninta la yazigu ba'di anha illa halikun babu mai karkacewa ya bar wannan hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wanda yake halakakke wanda bai da arziki bai ba zai tsira ba wannan hadisi malamai suka shaya daga cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya bada labarin abinda zai faru na sabani da yadda munkari zai galabaici ma'arufi da sauransu kuma haka yadda annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam haka din ya faru qala hadathana hashim ibn al-qasim ibn isma'il ibn shayba qala hadathana isa ibn yunus an abi hamza al-himsi an sha'ud al-azdi an khalid ibn ma'dan an jubair ibn nufair an al-irbad ibn sariyah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni qad taraktukum ala mithli al-bayda ilayha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik har ila yau mala ya ƙara cewa daga Hashim ibn al-Qasim dan Isma'ila dan Shayba al-Qurashi kenan Abu Muhammad shi kuma yace hadathana Isa ibn Yunus daga Isa ibn Yunus babban malami Isa ibn Yunus shi kuma yace an Abi Hamza al-Shamsi shi kuma daga Sha'ud al-Azdi shine Abdurrahman Sa'ud al-Azdi ana cewa ko dai Ibn Abdurrahman ko ibnu khulais ibnu hibana ya ambace shi a cikin as shi kuma yace daga Khalid ibn Ma'adan daga Khalid ibn Ma'adan al-Kala'i wanda thika ne min al-thiqat wa 'abid min al-ubbad mun ji hadisan shi a baya rasuwar sa shekara ta 103 ko kuma da 4 shi kuma yace daga Jubair ibn Nufair tabi'i daga Ibad dan Sariya radiyallahu anhu Ibad yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inni taraktukum annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle na barku alal ala mithlil bayda kamar ainihin akan wata farar hanya kamar farin haske lailaha kana hariha daranta da wunanta duk ɗaya ne wato a wannan kamar da ibn hajar yake cewa yana nuni zuwa ga shari'a za ta wanzu mundabita za a ci gaba da saninta kamar da in dare an sani rana an sani to dirikicewar zamani ba za a fasa sanin me shari'a take tafiya a kai ba ya ce layazi wa an ba'adi illa halik babu wanda zai ainihin wato zai bar wannan hanyar sai ya halaka malamai sun yi magana akan da ya ce lailiha ka nahariha me yasa bai ce lailuhu ka naharuhu ba kuma ya islam ya ce saboda abin da yake cikin albaiba wannan siffa ce ta almilla yana cewa ne taraktukum alal millatil baydaa da aka yi da lailiha bai ce lailuhu ba don haka abin da yake nufi kenan almilla ko almahajja din ko alhanifiyya taraktukum alal hanifiyyatil bayda kamar yadda Allah yake cewa wa zalika dinul qayyima ay zalika dinul millatil qayyima ina fata mun gani قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أم مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعد الكتب قال فغضب وقال أمتحوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيه malam ya sake cewa daga Abubakar ibn Abi Shayba babban malamin sa da kullun yake kawo mana hadisi daga gare shi Abubakar dan Abu Shayba ya karbo daga Husayn ibn Bashir babban malamin nan an Mujalid daga Mujalid wanda Mujalid ibn Sa'id mun sha faɗi cewa malami ne mai rauni amma yana da mutaba'a akan wannan riwaya akwai akwai akwai irin irin ta wadda Ibn Abdul Bari ya fitar a cikin Jami'u Bayan Ilmi wa Fadli wadda ke tabbatacciya ce ita عن الشعبي دغ عامر بن شراحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله دغ جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ابي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه جابر يجي وترانا عمر يتsinci wata takarda sai yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya tsinci wannan takarda asabu min ba'd al-kutub ya ganta a cikin tarin wasu takardu sai kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa ghadiba sai annabi ya fusata wa qala yace amutahawikuna fiha ya ibn al-khattab za ku yi al-kafira ku shiga cikin wannan harka at-tahawuk kat-tahawur shine yin abu ba da natsuwa ba shiga harkar da baka sani ba gaggawa da san a sani at-tahawuk shine alladhi al-mutahawwik shine alladhi yadkhulu fi kulli amrin shine mai shiga komai da ruwanka shine mutahawwik ko kuma at-tahayyur wato shiga cikin rudani shiga cikin abin da baka san kanshi ba jefa kanka cikin abin da zai maka fitina da ana yace mashi tahawwu ah annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku kutsa cikin wannan harka ne ba tare da kunna ba ya kai dan gidan khattab na rantsa da Allah da raina ke hannun shi laqad ji'tukum biha bayda anqiya nazo muku da shari'an nan farakar cikon hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasaluhum an shay'in fayujibunakum bihaqqin fatukadzibu kar ku dinga tambayan ahlul kitabi akan wani abu sai su ga muku gaskiya ku ce ƙarya ne aw bi batilin ku su ga muku ƙarya fatusaddiqu ku je gangata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai annabi musa kanshi alaihi salam da yana raye babu abin da Allah zai karba a wurinsa sai dai aje a taura ya kama alkur'ani to ina ku musulmai za ku aje Qur'ani ku kama at-Taura ku aje al-Qur'ani ku kama Injila ko ku ce bari ku hada duka waje daya ɗan interfaith ke duk wannan halaka ce daka interfaith da mutane suke ta ganin yanzu wani abin yayi ne addinin zindikanci ne da ma hada al-Qur'ani da wani abu can daban wanda Allah ya riga ya soke shi in makaranta Allah yana cewa wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kar ku hada gaskiya da ƙarya sai ku je ku bata gaskiya ku koye ta kuna so duk sanda aka hada gaskiya da ƙarya to za a cutar da gaskiya ne kamar ka hada ruwa lafiyayye ne da kwata kaga duk sai su zama kwatan ke ba za su zama duka ruwa lafiyayye ba da haka wannan harka ta interfaith mummuna harka ce kwarai da gaske Allah ya tsare mu Allah kuma ya shiri waɗanda suka kutsa cikinta. A wannan hadisi yana nuni zuwa ga wato tsoratarwa da hani da shari'a ta yi a kan sakin alƙur'ani a kama wani abu daban ko da wani abin Allah ne ya wahayin shi a da. To ina kuma ga wanda ba Allah ne ya wahayin shi ba In ya zama a taura da injila wanda Allah ya yi wahayin su kuma aka yi shari'ar Allah da su kuma Allah ya karɓa a wasu zamanin yanzu Allah ya soke su. ina kuma ga wanda ba na Allah ba kenan kaga min babu aula shi kada abi shi kenan ko bab qala haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala haddathana ibn Fudayl an Husayn an Mujahid an Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli amalin shirra ولكن ولكل شر فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك malam yace babu ga wata gaba haddathana abubakar ibn abi shayba daga malam abdullahi dan muhammad dan ibrahim shine abubakar ibn abi shayba kenan an ibn fudayl yani muhammad ibn fudayl ibn ghazwan wanda malami ne daga cikin huffazu ya rasu ka ta 194 yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita an husayn daga ainihin husayn ibn abdurrahman as-sulami din can an mujahid al-mujahid anan shine abul hajjaj maula sa'id ibnu abi sa'id al-makki shi kuma yace daga daga amru daga abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace da kulli amalin shira ana cewa shira ana cewa kuma shirra wato kowane aiki da mutum yake yi musulmi yana da ainihin wato shirra ko shira shine nasha'i kwazo lokacin da zaka ji kana da kwazon yin azumin nafila kwazon sallar dare kwazon tilawa kwazon karatun alkur'ani kwazo na zuwa makaranta na sadaka duk kowane aiki kake yana da lokacin da kake kwadayin sa a cikin zamunna ko a cikin lokuta walahu fatra wa kullu li kulli shiratun fatra kuma duk wani kwazo yana da lokacin da zai yi kasa duk kwazon ka akwai lokacin da zai kasa zaƙi muryarka a tilawa kusa za ta yi ƙasa kaifin haddaka da basirarka kusa za ta yi ƙasa himmarka wajen azumi himmarka wajen biyayya Allah himmarka wajen tashi da daddare ana nan akwai shekaru akwai tsufa akwai hidindimu da sauransu da za su sai su rage maka wannan wannan kasashen ai dusa ne sun san wannan ko tun ana kwana masallaci a kwana rabi bacci rabi tilawa ana nan kai aure shi na masallaci ka guje shi asuba ma sai an sai an yi raka ɗaya kake zuwa wata rana kana san kana wankan janaba ana nan fara sallah ba haka bane haka haka dai haka zo kuma ka zama wani miskini ba Allah shi kyauta yace to fa man kanat fatra shine dha'f wa wahan wanda ke bujiro mutum bayan nishadi fa man kanat fatratuhu ila sunnati wanda ya zama wato raunin shi ya faru ne sakamakon bin sunna ya yi nishadi a gun bin sunna har ya samu rauni ma'ana har ya cinye duka nishadin shi sunna yake bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad hita da wannan ya shi wa man kana fatratu ila ghairi zalika faqad halaka wanda ko ya karar da rayuwar shi akan wani abu wanda ba sunna ba ma'ana nishadin shi akan bid'a yadda kake da nishadin nan akan sunna haka wani ke da nishadi matashi dan uwanka akan bid'a yadda kake da safar ne yanzu na nan yana ta hadda yana ba da hadda yana karban hadda a gun yara yana karantar da hadisai yana salati ya kwana sallah yana ta aikin alkhairi yana ayyuka na alkhairi yana sadaka yana kyauta wannan san yana wata barna yana nan yana muzahara yana nan yana yawo a titi da sunan tattaki shi ma matashi ne kamar ka ko kaga zai cinye wannan kuruci a gun wannan barna a gun yawon maulidi a gun yawon muƙabala a gun yawon shirme a gun farauta da neman suna zai cinye wannan kuruciyar tasa to wannan ya halaka amma wanda cinye kuruciyarsa a gun aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ya samu shiriya yace wa man kana fatratu ila ghairi zalika faqad halaka to wannan ya halaka kuma wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muhammad ya fitar da shi da Tahawi a cikin Mushkil al-Athar da kuma Ibn Hibban dukkanin sun fitar da shi haka al-Imam Tirmidhi ma ya fitar da wata riwaya wadda ba wannan ba da malamai mabambata da ka kai kokari ya zama sanda kake shekarun nishadin ka ko sanda kake halin nishadin ka kai kokari ka saryar da wannan nishadin zuwa ga abin da Allah yake so zuwa ga abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama akan haka zaka rayu akan haka zaka tsufa akan haka zaka cinye uruciyarka akan haka zaka ci zaka taryar da dukiyarka ko basirarka ko karfin jikinka a same ka akan harka addini kake ba kan harkar zafin kai ko barna ba wa hadathana mahmud ibn khalid qala hadathana marwan ibn muhammad qala hadathana abdullah ibn ja'far qala hadathana sa'd ibn ibrahim an al-qasim ibn muhammad qala ushidu la sami'tu aisha taqulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو مردود الامام ابن ابي عاصم yace daga mahmud ibn khalid ibn as-sulami kenan abu ali mutumin dimashq ne shi ma yana da hadisi a cikin abu dawud da nasa'i da ibn majah shi kuma yace daga marwan ibn muhammad at-taqi haka ake cewa shi wannan at-taqi mutumin dimashq abinda ake nufi da at-taqi a ƙasar misra da ƙasar Sham aka ce wani atsatsari ne wato wanda yake siyar da farin tufafi kirtani wool sai su dinga ce mashi atsatsari saboda tsatsara din sunan wannan farin tufafi kenan a yaran su haka as-sam'ani ya kawo a cikin kitabul ansab shi ko ya kutu da yazo kan wannan wannan wannan nasaba yake cewa la adri min aina hiya ce wallahi ban san ma'ana wannan kalma Allahu akbar haka malaman da suke jama'a ba su da ganganci akan abin da ba su sani a daga ta dai ma'anar shi kenan Muhammad ibn Marwan al-Qatari al-Dimashqi shi kuma yace daga Abdullah ibn Ja'far az-Zuhri kenan yace hadathana Sa'd ibn Ibrahim Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf shine wannan akwai wani daban Sa'd ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim az-Zuhri wanda malamin su Ahmad ibn Hanbal shi malamin su Ahmad ibn Hanbal ya rasu ka ta 201 wannan da muke magana kuma mutaqaddim jiddan rasuwarsa shekara ta ɗari da ashirin da biyar jikan sahabi ne abdurrahman ɗan auf Allah ya gafarta masa ya ce daga alƙasim ɗan muhammad ɗan abubakar wanda wato wannan shi jika ne ga aisha amin ɗa ne ga aisha ko tun da muhammad ƙaninta ne wanda aka haifa ɗin a hanyar zuwa makka aka yi manzala sallallahu alaihi wasallam tafara to shine ya fi malam ɗa malam ƙasim ɗan muhammad wanda shine ɗaya daga cikin mutane uku da suka fi kowa sanin hadisan Aisha Al-Qasim dan Muhammad da Urwatu dan Zubair da kuma Amra Allah ya gafarta musu gabaki din su wannan malam Qasim din nan rasuwarsa shekara ta 100 ne da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa na shaida cewa naji Aisha tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa mardudun wanda duk ya aikata aikin da ba mu muka sa shi ba ba mu muka sa shi ba fa huwa mardudun to an mayan masa a wata a wata riwaya fa huwa raddun an tunkudi wannan hadisin hujja ne game da tunkuda dukkanin fararen abubuwa a cikin addini hadisi ne mashahuri daga cikin manyan hadisai a ka'idojin musulunci yana cikin sayin muslim bukhari kuma ya kawo shi a cikin khalqu af'alil ibad sannan kuma ya yi ta'aliƙinsa a cikin sayar Bukhari, a inda ya kawo a magana da ya kawo a kan babi game da hukunce-hukunce a cikin kitabul ahkam ya kawo shi ya allaka shi. Hadisun na tare da ta kista, shi alƙasimu ɗan Muhammad aka ba da labarin cewa yana alƙali sai wani ya zo ya same shi ya ce akwai wani mutum a cikin Banu Hashim. a jikan a ainihin wato Abu Lahab ne sunan shi Al-Fadl ibn Abbas ibn Utba ibn Abi Lahab wannan mutum yana da gidaje guda uku da yazo mutuwa kamar yadda kisa take a cikin sayin Muslim da kuma cikin Mushkilul Asar na Tahawi da yazo mutuwa sai ya ce to kowane gida yayi wakafi da sulusun sa yayi sadaka ya bada wasiya a cire sulusi a kowane gida a a wayi da aka zo aka tambayi wannan alƙali sai ce wannan wasiya bata yi ba a cire sul a cire sulusun dukiyar kawai a cikin gidan kwaya daya wai sai an yanka a wannan gidan an yanka a wancan an yanka a wancan sai ce saboda naji Aisha tana cewa duk wanda ya aikata aikin da shara ba ta yadda ba a wurgan mishi shara ba ta yadda kai irin wannan wasiyar ba kamar yadda shi malamin ya fahimta da aka yi ce a mayan mishi a mai mai da kayan shi ba za a karba ba shi ne sai faɗi wannan hadisi al-Imam an-Nawawi yake cewa wannan hadisin yambagi an yu'adda an yi an yi utana bi hifzihi yana da muhimmanci mutane su kula da haddace shi imalihi da yin amfani da shi fi ibqalil munkarat wajen duk wata barna da an ji ta sai a ce a annabi ya ce man hamila amalan laysa alayhi amruna fa warad kowa ya saba da shi kamar da kasan islamiya sun saba da hadisin man gashana fa laysa minna zaka tsaya wa farairon na hadisan ko kuma la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi in wannan yana so a san mishi alewa ko menene sun saba da hadisan ko to haka ya kamata duk musulmi su saba da hadisin nan ya zama a bakin su da irin yadda aka saba da hadisan innamal a'malu binniyat ya zama kaman wani karin magana da koyaushe ake ambatar sa shine man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk yadda ka tsaya ka tsara wani abu ana tarjima da kai a kai shi kana ganin cewa wai kai sai ka samu lada annabi ya ce indai ba Allah ne ya ce ba babu don Allah ne inda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba babu ruwan Allah da wannan aiki shi yasa duk a daina wata rigima akan misali maulidi da lada ko babu ai ma wani malami ya ce halama a samu lada annabi ne yake za a samu ba nan bane yace ko da masu da marasa yi kowa ya da annabi ce ai ba sallallahu alaihi wasallam kowa kuma ya da zamanin annabi ba a yi to magana ta kariya a daina duk wata rigima duk abin da ake so a yi a matsayin addini to a kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko ya ce a aikata ko ya ga ana aikatawa bai hana in ba haka ba to ana bata wa juna lokaci ne kawai da haka wannan hadisi kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa kuma haka Ibn Hajar ya faɗa yake cewa hadha alhadithu ma'dudun fi usulil islam wannan hadisi ana lissafa shi a cikin manyan ka'idojin musulunci wa qa'idatan azimatan min qawaidi kuma ana lissafa shi matsayin ka'ida mai girma a cikin ka'idojin addini yace fa man ikhtara'a fi dini ma la yashhadu lahu aslun duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin addini wanda babu wata wata aya ko hadisi wani nassi dake shedar wannan abun fala yultafatu ilayhi ba ba a kallon abu sam ba a kallon shi za ka yi amfani da dukiyarka ko iliminka ko shekarunka ko ko menene ka aikata wani abu wannan abu yana da asali a musulunci eh ka aikata alal misali yanzu ka dauki dukiyarka ka gina masallaci kana da dalili akan cewa gina masallaci samun ladani amma ka ce bari ka gina wani filin taron maulidi na ƙasa idan ka samu wannan baka da dalili ko to ba za ka samu ladawa da yadda kai nufin ikhlasi akan aiki ba za ka samu ladawa ya zama dan Allah kawai kake ko ka dauki dukiyarka ka taimaka ka ce ka bayan maulidi su shiga motoci su tafi wani gari maulidi ko ka ba ‘yan yawon tattaki, ko duk wata harka wanda Allah bai da a yi ta ba, Allah bai ce a yi ba, annabi sallallahu Alaihi wasallam bai ce a yi ba to fahuwa raddun ko fahuwa mardudun. Wannan hadisi shi sa malamai suka ce daga cikin manyan tushe guda uku da ake gina musulunci a kai. Tushe na farko shine hadisin inamal a'malu bin niyyat wanda yake kula da janibin ikhlasi. Janibin ikhlasi. tushe na biyu hadisin Nu'man dan Bashir innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat duk abin da zaka yi an san halal an san haram ababan da suke da jirwaye da kamar wanka an san su kuma shari'a ta ce su ma a guje su shine zaman lafiya ko na uku kuma shine wannan kana da hadisin da yace ka tsarkake niyyarka kana da hadisin da yace kai abin da yake sananne a shari'a kana da hadisin da ya hana ka yi abin da shari'a ba ta sani ba waɗannan su ne tirakun murhu guda uku da ake daura tukunya addini akai haka ibnu rajab ya kawo a cikin littafin sa jami'u al-ulum wal hikam na fata mun gane qala hadathana abu sharahid sharahbil qala hadathana abu al-yamani an isma'ila an muhammad ibn ishaqa an abdul wahid ibn abi aun an sa'ad ibn ibrahim an al-qatil ibn muhammad an aisha an an-nabi sallallahu alaihi wasallama nahwa sai kawo ni isnadi daga Abu Sharahid Sharahbil wannan Abu Sharahbil din kamar da Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya faɗa a cikin nashi ta'aliki da wannan littafi wasu Albani mun faɗa a farko yana da ta'aliki da taqiqi da wannan littafi da bai karasa ba shine Zirarul Janna fi takhrij ahadisi as-sunnah li ibn Abi Asim Sheikh Al-Albani da yazo sai yake cewa hadha isnadun rijaluhum wattaquna yace ghaira anni lam a'rif al'ana a ba shi rahbilu haza ba ne mutum nima da daɗewa na fara neman sunan waye wannan mutum don isnadojin ka kalle su za a kasan mutanen wasu baka sani ba to don dai fita a fita lafiya sai ka ɗan bulis tafiya ga kana dubawa ku ban lokacin ban koma kan wannan magana ta albani ba nai taba ni taba kaina wahala dan na ga maganar ta albani ba la ba zan bata kana lokaci a ni asuwa na duba gaba ɗaya mazaje da suke masu riwaya waɗanda suke ɗaliban abul yaman alhakam ibn nafi al-baharani wannan malamin su bukhari babu wani mai suna abu sharabi haka nan malaman ibn abi asim da wanda suke cikin tarjamasa cikin shirar alamin nubala da wanda suke cikin tarihul islam da wanda suke cikin duk inda zan iya lekawa babu wani mai suna abu sharabi babu shi duk wata dabara da za ka yi sai ka yi ta kagarra ina ganin magana albani ce to ni ma na tsaya wannan ba a san shi ba sa albani ba san shi ba to balantana mu masu karatun aku wanda abin da ka zan fara shi kake maimaitawa ko mun gane amma dai riwaya ce tabbatacciya domin isnadin daga kan abul yaman har karshen sa lahiyar sa kuma irin wanda aka saba gani abul yaman shine al-hakam ibn nafi al-bahrani maulahu maula ne ga wata mata ta wannan kabila kuma mutumin kasar Hims ne a Sham yana daga cikin manyan malamai Imam Bukhari daga Isma'il shine Ibn Ayyash kenan daga Muhammad ibn Ishaqa daga Abdul Wahid ibn Abi Aun daga Sa'ad ibn Ibrahim daga Al-Qasim dan Muhammad kaga isnadin da kamar da magan shi ne daga Aisha daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nahwahu kwatan kwacin wancan babu ما أمر به صلى الله عليه وسلم من اتباع السنة والسنة الخلفاء الراشدين باب لك بياني أكل umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana abu sunnarsa kuma abu sunnar khalifofinsa qala hadathana abu sufyan abdurrahim ibn mutarrib qala hadathana isa ibn yunus an thawr ibn yazid an khalid ibn ma'dan an abdurrahman ibn amr as-sulami an al-irbad ibn sariya qala وكان من البكائين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موئلة بليغة ظرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فقال اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن أبدى الحبشية وإنه من يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعد الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة wannan hadisin an tuna mun ji shi a baya amma mala ya sake kawo shi saboda munasabar babu ya kawo ta hanyar isnadin Abu Sufyan Abdurrahim ibn Mutarrif Ar-Ru'asi Al-Kufi malamin su Abu Dawuda ne da Nasa'i rasuwarsa shekara ta 232 daga Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i jika Abu Ishaq as-Sabi'i ne shi Isa ibn Yunus daga Saur ibn Yazid al-Himsi babban malami ne cikin malamai ya rasu a shekara ta 153 Imam al-Bukhari da al-Arba'a wato banda Muslim a cikin as-Sitta sun ta hadisi sai dake ana tuhumar sa da cewa ba kaddare shi kuma yace daga daga Khalid ibn Ma'dan mun ji shi a baya daga Abdurrahman ibn Amri Sulami daga Irbad ibn Sariya qala mai riwaya yace wa kana min al-bakkaina Irbad dan Sariya yana daga cikin al-bakkaun idan ka ce bakkaun a cikin sahabbai a irin wannan yanayi ana nufin wasu mutane na musamman asalin ma'anar albakka shine mai yawan kuka to akwai su cikin sabai da yawa yana bakar ya daga cikin da suke da yawan kuka an suna sallah ko suna sauran kata alqur'ani da sauransu kamar da suke cikin bukhari yakan yi kuka tun a makka in yana sallah a masallacin gidansa har mushrikai su taru da su da ƴaƴansu da matansu har su dinga kuka su ba to amma baya cikin wannan lissafin kaza an ce albakkaun ana nufin waɗanda Allah ya saukar da faɗinsa a kansu cikin sautin tauba ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت هكذا إذا ما أتوك بو لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعين كثير من الدمع حذنا ألا يجد ما ينفقون waɗannan wasu mutane ne guda bakwai waɗanda Allah ya ce babu laifi babu zargi akan waɗannan da suka zo suka ce ka ba su abin hawa za su hau su tafi wannan yakin ka ce musu ku yi haƙuri ba ni da raƙuman da zan baku ko dawakai sai suka juya suna ta kuka saboda baƙin cikin ba su da yadda za su yi financing tafiyar su yakin to wasu mutane ne guda bakwai sanannu akwai Salim ibn Umair akwai Abu Laila ibn Ka'ab akwai Amr ibn al-Humam akwai Abdullahi ibn Mughaffal akway Ulayya ibn Zayd akwai Harami ibn Abdullah sai na cikon bakwai shine wannan al-Irbad ibn Sariya wannan aka ce wa kana min al-bakka'ina su ake ne ina ina fata mun gane amma wannan bai nufin su kadai ne ke kuka cikin sahabbai sahabbai da dama sun shahara da kuka wajen karatu al-Qur'ani akwai kuma wanda ba ma sahabbai ba akwai tabi'ai akwai na bayan su an samu cikin tarihi malaman musulunci wanda suke kuka har idan su ya wa biyadat aynahu min al-huzni an same su mun sha karanta su a cikin tarihi da muke karantawa a ajinmu na fasulun shekul albani su kaza an cewa ne idan shi ya cinye ba ba kallon screen ne cinye mishi ido ba ba kallon takarda ba ba kallon abin nan mai sunan su takardun yara ɗin nan booklet ba ba kuma kallon irin wannan allon da makabarta ba da ake cewa shi ma yana kashe ido Allah shine mafi sani irin allon da ake sa sunayen mutane a makabarta wata na mun je jana'iza haka aka yi wa'azi aka ce to wannan Allah daga cikin sharrin sa shine in kana kallon sa idan kana mutuwa da Allah da za a ce Hajiya Gambo yar Audu ta mutu 1997 misali Alhaji Sabiu mai gadaji 1970 zuwa 2011 ai kaga ana saka sa a makabarta ku inda yake asali al'adar al'adar ba ta musulmai bace kashi ta yada cikin musulmai Allah shi kyauta duk ba wannan bane yake abin nan yake jawo ka al-imamu ibnu ishaqa shine ya ambaci waɗannan mutane a cikin sirarsa da cewa su ake nufi da al-bakkaina qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatul ghadati annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar asubahi kuma aqbala alaina bi waji sannan sai mana wa'azi mun ji hadisi a baya cewa babu laifin yin wa'azi bayan sallar asubahi a bar mutane dai su dan yi azkar din su da sauransu daga nan kuma sai a musu wa'azi hasali mana da cikin lokuta masu fa'ida wajen isar da saƙo saboda mutane su taso daga bacci suna da lafiyayyun kwakwale kwakwalen sun gama abin da rubutin sun zama sababbi duk wata hayaniya ta jiya an wanke ta sakamakon bacci da aka to a lokacin aka musu wa'azi sai su samu kyakkyawar fahimta kuma ba a so a tsawaita minti goma sha biyar ashirin ya isa kar a ce sai an yi awa ɗaya da rage har sai gari ya waye har sai sun fara sulalewa za su kai yayansu makaranta kai kuma kana ta wa'azi ya ce sun ma gabal ayyana doji fa wa'azana ma'aikatan baligatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wa'azi wanda yake isasshe zarafat min hal a'yu wanda har idanu suka dosa kuka wa wajinat min hal qulubu zukata suka da kirkice suka shiga rudani da dimuwa ba ka ake so wa'azi ya zama ya zama akwai rawarwa zuciya akwai maganganu masu shiga zuciya da haka babu abin da ke sanya kuma illa ayoyi da hadisai ba labaran da da ne yanzu mutum ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan wa'azi fa qala rajulun ya rasulullahi wani mutum ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka anna hadhihi mau'izatun wadi wannan wa'azi naka yayi kama da wa'azin mutumin da ke ban kwana da al'ummarsa fa qala sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ittaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku sahabbai ya ku musulmai wa alaikum bis-sam'i wat-ta'a ina umartar ku da ku dinga ji da biyayya ga shugabannin wa in abdan habashiyan koda bawa ne aka daura muku wanda yake bakin fata wato koda wani mutum da kuke ganin bai kai darajar ku ba kun fi shi ilimi kun fi shi dacewa kun fi shi cancanta kun fi shi shekaru kun fi shi kusanci da cancanta kujerar amma sai Allah ya jarabce ku ya bashi ku sai kuma shi biyayya wa innahu man yashi minkum ba'd kuma duk wanda ya rayu a baya na cikin ku fa tara ikhtilafan kaseeran zai ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati in ku ga sabanin nan to ku riƙe sunnata wa sunnatul khulafa'i min ba'd da sunnan shugabannin da za su zo a bayana sa Abubakar da Umar da Usman da Ali ar-rashidin al-mahdiyina shiryayyu ne masu shiryawa abdu alaiha bin nawajis ku rike su ku kankame ku cije su da haƙoranku fiƙoƙinku wa iyyakum wa muhdathatil umur ina jan kunnen ku ku nisanci bidiyoyi fa inna kulla bid'atin balala domin dukkanin bid'a bata ce wannan hadisi shi ma daga cikin jawabin kalmi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ji shi a baya babu laifi mu ƙara ambatan wasu fa'idojin da ke cikin sa daga ciki akwai umarni da biyayya ga shugabanni haka akwai ban takeici kwarai da gaske yadda mutane suke ganin ma wannan wai baya cikin ƙa'ida ahlus sunna har ma gaji mutum yana cewa dan me zai biyayya shi ba zai biyayya ba saboda shi ya raina wanda aka ba shugabanci wannan shugabancin ya shafi shugabanci am na shugabancin al'ummar musulmai gwamnoni shugabannin ƙasa shugabannin al'ummomi hakanan kuma shugabanni a mataki na ƙasa ma'ana da inda kake rayuwarka ko kake harkar ka ta rayuwa ko addini akwai wanda yake shine shugaba a wannan tsarin to yana da haƙƙin biyayya akan ku gurgurdan abin da bai saba wa shari'a ba ma'ana principal ɗinku da headmaster da shugaban kungiyar ku ta yan acaba da mai shugaban kungiyar masu sai da gwal da shugaban kungiyar manoma masu noman riɗi duka ko me to wannan shugaba yana da haƙƙin ku masa biyayya karka ce kai ba za ka yi biyayya ba za ka fita daga tsari abin da kace za ka wasu har alfahari suke da su ba sa bin kowa su ba sa jin magana kowa to wannan jama'a ya saba wa tsarin suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fita ne daga tsarin suna da annabi ya ce koda bawa ne wanda yake baka fata yana musu kwatanci ne da abinda a wancan zamanin a wannan yanki nasu ba mutum da ake ganin kaskantacce kamar a ce mutum baka fata a ce kuma bawa ne ba da ba laraba ba su ne da shi a bakin komai ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan haka ne dan ya kaskantar da mu bakakken fata ba a'a yana musu kwatanci da wanda suka sani saboda duk bakaken fatan da ke cikin su dama bayin su ne to su kaddara ko da ɗaya daga cikin waɗannan bayin ne ya zama shugaba a saman su ishara zuwa ga za a wayi gari wasu za su shugabanci sauran da ke ƙasan su za su ga su suka fi cancanta ai ni ne halifa ni ne shugaba ni ne wanda ya kamata tijani ya naɗa ba wanda ya naɗa wani ko ni ne ya kamata a naɗa sarkin kaza ko kwamanda kaza amma ba a naɗa ba sai Allah ya ba wani to jarabawa ce Allah yake maka kai da kake ganin kafu wannan din Allah ya ga zaka hakura ka zama kashin wannan ko ko baka fandare ka ki zama kashin shi ka zama dan tawaye ka zama dan ta da kayar baya ko kuma ka fata al'umma musulmi zuwa gida biyu ka ja naka ka kafa naka daban kamar yadda yake faruwa a mafi yawan hala da muke gani a wannan rayuwa Allah ta kare sannan kuma da wato a jan kunne mai tsanani game da bid'a da kuma bayani akan cewa ita bid'a bata ce ba shari'a bace da haka wajibi ne a guje ta Allah ya sani malam ya sake cewa wa hadathani hawdi al-hudi qala hadathana al-walid ibn muslim ana abdullah ibn al-ala wannan riwaya kuma daga al-hudi shine abdul wahhab kenan ibn najda mun ji shi a baya rasul shekara ta 232 daga cikin malaman su abu dawud da nasa'i ne daga al-walid ibn muslim daga Abdurrahman ibn al-Ala ibn Zabar ibn Utarif ar-Rabi'i Abu Ishaq shi kuma yace daga Yahya ibn Abil Mutah al-Qurashi ash-Shami wannan abin nan ne nifiu din Bilal kanwar Bilal ta yake shi shi Yahya ibn Abil Mutah shi kuma yace daga al-Irbad ibn Sariya wancan dai riwaya ne ya kudu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man baqiya ba'd wanda ya saura a bayana minkum cikin ku fa sai ikhtilafan shadidan zai ga sabani matsananci fa alaikum bi sunnati to ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku rike sunna halifofina abdu alaiha bin nawajis wannan ya daga cikin alamatin nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka da annabi ya faɗa haka din ya faru sabani bai gushe ba yana ta faruwa iri daban-daban abinda za ka rike a zamanin saɓani shi ne ka rike sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka rike ta gam kai watsi da duk abin da ba ita ba qala hadathana ahmad ibn al-furad ad-dabbi kenan qala hadathana abu salih abu salih anan shine katibul layth abin nan abdullahi abin nan abdullahi ibn ibn salih ala hadathana muawiyah ibn salih wanda yake alƙali ne wannan ibn khudair alƙalin andalus ya hadisi a cikin muslim an damra ibn habib ibn suhaib az-zabidi an abdurrahman ibn amr an al-irbad an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma dai isnadi ne kai ƙara kawo mana ta wata hanya daban ta hanyar malamin shi Ahmad ibn Furat Abu Mas'ud wanda shine muhaddisu Asfahan an ce ya zama babban malami tun yana matashi haka haka zage fada udda hafizan wa kana wa kana shabban wakana ma ya zalu shabban amrat an kirga shi cikin manyan malamai tun yana matashi wanda yake bayi da gemu mai haɓa marar gemu shine amrat shagiri ko wannan ma riwaya in mutuna ta wuce a baya wa hadathana husayn ibn hasan sorry husayn ibn hasan qala hadathana walid ibn muslim qala hadathana thawr ibn yazida an khalid ibn ma'dan an abdurrahman ibn amr وحجر بن حجر الكلاهي عن الإرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولإسناد النهاية ولقى حسين ابن حسن ابن حرب ما لم يسمى الترمذي وأن ابن ماجه وأن يارس أشكرة ريبيو دا أربعين شهر حتى إلى تاني الوليد ابن مسلم الحمصي زوجة ثور ابن يزيد شما حمصي daga Khalid ibn Ma'dan daga Abdurrahman ibn Amr da hujru ibn hujr al-kalai daga irbad dan sariya radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama mithlahu irin wancan wa hadathana muhammad ibn auf ya ibn sufyan abu abdullah al-fa'i kenan mun ji shi a baya hadathana abu salih yani al-katib am muawiya ibn salih mithla hadith abi mas'ud irin hadisin abu mas'ud wa qala a cikin sa yace wa alaikum bis sunnati a wannan riwaya yace ina horon ku da bin sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da sunnan khulafa'ur rashidun al mahdiyyun abdu alaiha bin nawajib ku kame ku rike su da ainihin fiƙoƙin ku wa da sana isa ibn khalid wa da sana qala da sana abul yaman an isma'il ibn ayyash an arta ibn al mundir an al musahib ibn habib عن الإرباد بن سارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنواجد wannan kuma ta hanyar Isa ibn Khalid al-Yamani daga Abu al-Yaman shine abin nan wato Abu al-Yaman babban malamin Imam Bukhari da muka ji a baya daga Isma'il ibn Ayyash Abu al-Yaman shine al-Hakam bin Nafi' daga Ismail dan Ayyash daga Abba Arbatu Ibn al-Mundhir Ibn al-Aswad as-Sakuni yana da hadisi a cikin Sunan Abi Dawud ya rasu shekara ta 163 shi kuma yace daga Al-Musahir Ibn Habib mun ji hadisan shi a baya zuwa ga Irbad Ibn Sariya wannan sahabi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi sunnati ina horonku ina umartarku da bin sunnata bi sunnata inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin kuma bi sunnar halifofi na shiryayyu din nan masu shiryatawa abdu alaiha bin nawajid ku kame ta ku rike ta ku cije ta da hakoran wato ku rike ta no shakin da za a buga a raya kada ku rabu da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dai waɗannan riwayoyin yana ta kawo su ne dan ƙara ƙarfin abin da ya hada bari akan sa na al'amru bittiba'i sunna wa sunnati al-khulafa'ir rashidin umarni da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bin sunnar halifofin sa shiryayyu game da muka ambata mun ƙara ambata sunna din asali tana zuwa ne a wannan babin da ma'anar aqida da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tattaruwar gaba ɗaya manhajin rayuwarsa da addininsa duk abin da ke da alaƙa da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addininsa da sunnarsa ana maka umarni ya kai musulmi da ka bi shi ka rike shi gyam kada ka yi wasa da shi kaga ba abin a ce an ce ka bi sunna ai ta rigima da kai bane wanda duk ke cewa ka bi sunna to masoyin ka ne yana fatan ka tsira ne kai da shi da haka ake ta ƙara horar da kai cewa ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka bi bid'a ka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka bi tafarkin wani kai riko da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni kada kai riko da waninsa ko na waye na annabi sallallahu alaihi wasallama shine tabbas shine dahir shine gaskiya wanda ba shi ba kan tafi ne masomin asara idan ma da ɗan sauran mintuna ina ganin bari mu tsaya a nan saboda lokacin ajin ya wuce za mu ban musu ajin su kafin su fara mana abun nan kora da hali irin na ko sai mu saurara nan insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah